أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan marece na lahadi 25 ga watan ramadan a shekara ta 1435 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine a sha biyu ga watan bakwai a shekara ta 2015 a lissafin da ake kira miladiya kuma kamar da muka ambata yau za mu fara da ko in ce za mu karanta wasu daga cikin abubuwan da malam sa'adi ya ambata mana amma kafin mu je ga malam sa'adi wannan aya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin ismuhu al-masihu isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin a maganar mu ta farko da za mu fara duk da mun ji a dunkule ma'anar ayar a ƙarshen darasinmu na jiya maganar da za mu fara yau insha Allah ita ce magana akan kalima me ake nufi da kalima saboda nassin alkur'ani ne ga sha'ala sun ta'ala ya faɗa yubashshiruki bi kalimatin bi kalimatin min husmuhul masihu isa ibn maryam magana kalma din nan mutane da dama ko malamai sun tattauna a kai amma dai mafi yawan maganganun da suka zo a ciki ba sa wuce magana biyu da suka fi kusa da inganci ko in ce kai su ne suka fi inganci zan ɗauko mana wannan maganganun tun da na ga malam sa'adi bai kawo mana su ba zan ɗauko daga tafsirin tsabari alimamu tsabari a matsayinsa na tsohon daga cikin magabata masu tafsirin alkur'ani yana cewa ƙauluhu bi kalimatin minhu ya ba shi ma'anoni guda biyu dukansu kuma ya ruwaito ya samu su ne daga magabata akan wannan ma'anar kalma din adi kun ji fasarar aya mala'iku ne suke gaya wa maryam suka ce ya ke maryam allah ya nemi ki bushara da kalma daga gare shi kuma sai aka ce ismuhu almasihu isa bin maryam sunan kalmar kenan ko ko sunan busharar kenan shi yasa malamai suka tattauna akan wannan malam tabari yake cewa faɗinsa bi kalimatin minhu ya'ni bi risalatin min Allah wa khabarin min indihi da saƙo daga Allah da labari daga Allah wa huwa min qawli al yace kamar faɗin mutum ne da yake cewa alqa fulanun ilayya kalimatan sarrani biha wani ya yi min kalma ya je min kalma ko ya bani wata kalma wadda ta faranta mini rai kaga kalmar sunan ba wai sunan lafazan maganar bane amma saƙon ne abin da ke nufi da kalma anan shine saƙo ya aiko min saƙo da ya faranta min rai bi ma'ana akhbarani khabaran farihtu bihi ya bani labarin da na jifa na yi murna da shi kama kala jalla sana'uhu kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama yani bushrallahi ko basharallahu maryama bi isa Allah ya yi bushara ga maryam da zuwan annabi isa alaihi salatu wasalam ta hanyar ta cewa ita za ta haife shi ma'ana alqaha ilaiha ya jefa mata wannan kalma din to shine tabari yake cewa fata'wilul kalami fassarar wannan magana kenan kamar yana cewa ne wa ma kunta ya muhammad inda alƙaumi id qalat al mala'ikatu li maryam ya maryam inna allaha yubashshiruki bi bushra shi yasa ya koma baya sai hada ta da ayat da ta gabace ta ba sai ko kuna bin kuna fahimta ai mun karanta ayat da ta gabace ta zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk ko وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون سيكم أكفت وأن إذ قالت الملائكة ويسي كمر أنا قوما بان أسي كمر يدى وأن اللابار سوى أن امرأة إمران تاهي في مريم مريم كما ذات ذو ذات كذا ذات كذا يد أكبر وانت اللابار دا إلهم بشارة دا أكبر النبي زكريا شما دا يقوى وانت أبوه a kun ga yana cikin labarin gaibi Allah subhanahu wataala ya gawa manzo Allah sallallahu alaihi wannan labarin gaibi ne muka yi wahayin sa zuwa gare ka to kamar ana cewa ne har yanzu in ji tsabari wa ma kunta ya Muhammad har yanzu dai ya Rasulullahi Muhammad baka kasance inda alqaumi a wurin mutanen baka tare da su id qalatil mala'ikatu yayin da mala'iku suka ce li maryama ga maryam ya maryamu ya ke maryam inna allaha yubashshiruki Allah ya yi miki bushara bi bushra min indihi da wata bishara daga gare shi shi abin da tabar yake so ya fassara wannan wurin abin da ke nufi kalmar nan bushara ce kamar ma'ana ka fassara kalmar da sako mun gani inna allaha yubashshiruki bi kalimatin ay bi risalatin wa bi bushra Allah yana miki bushara da wani sako ne a da kuma wato wata bushara wacce ce bushara hiya busharar ita ce waladun laki ɗaya ne gare ki ismuhu almasihu isa bin maryam tafsirin wannan ya bayyana kun gane shi ko ba gane ba hmm a maimaita magana ma'ana me ake nufi da kalima kenan a wannan ra'ayin na farko da malam tsabari ya ambata ana nufin bushara da saƙo da kalma kalmar ba a nufin lafazi ana nufin saƙo mun gane wannan to sai yace wa qad qala qaumun wa huwa qatada amma wasu malaman shine kuma yace qaulin qatada ne qatada ibnu da'ama as-sadusi shi yana cewa innal kalimata allati qala Allahu azza wa jalla bi kalimatin minhu a tafsirin qatada shi abin da yace huwa qawluhu kun qatada ne mai wannan fasara da muke ambatawa zai cewa abin da Allah ake nufi da kalma shine kun fayakun ita ce kalma mun gane wannan shine ya kawo isnadi kamar da dama tsabari in ya kawo tafsiri yakan kawo isnadinsa wannan ya kawo daga kata da yace haddathana bi dhalika al-hasan ibn yahya qala akhbarana abd al-razzaq qala akhbarana ma'mar an qatadata qawluhu bi kalimatin minhu qala qawluhu kun abinda ake nufi da bi kalimatin minhu sai ce abinda ake nufi shine fadin Allah madauki da yake cewa kun fayakun ma'ana duk abinda Allah yake so inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun to sai ce abinda ake nufi da kalman nan da aka yi bushara ga maryam daga allah subhanahu wa ta'ala ita ce wannan kun fa yakun saboda da ita ce aka halici annabi isa wannan ƙauli na biyu kenan a fassarar ma'anar kalima inda kun gane to sai ce fasammahu allah azza wa jalla kalimatahu anan zamu ga allah ya kira shi ya sa masa suna kalmarsa li'annahu kana an kalimatihi domin kuwa ya kasance ne ma'ana an halice shi ne daga wannan kalma kama yuqalu lima qaddara Allah min shay'in kamar yadda ake cewa idan Allah ya kaddara wani abu mu rika cewa hadha qadarullah wa qada'uhu idan wani abu ya faru ai mukan ce wannan abu ai kaddarar Allah ne kuma hukuncin Allah ne yanzu misali wani ya faɗi da ya faɗi ya ɗauko kununsa na shan ruwa sai ya zube sai a ce hadha qadarullahi wa qada'uhu ko wannan kaddarar Allah sai da hukuncinsa to yanzu abin da kai ishara gare shi da tuntuban da faduwar ƙwaryar kunun da fashewarta da zubewar kunu wannan ita ce ƙaddarar Allah? in an ce ƙaddarar Allah aikin Allah da ya siffantu da shi ko to wannan abin da ya zube din ita ce ƙaddarar Allah ko kuwa ana nufin maf'ulin ƙaddarar Allah ne ana nufin maf'ulin yawa abin da ƙaddarar Allah ta auko a kansa ne to shi ma wannan haka fassarar ƙata da take kalima da ya faɗa ba a nufin kalmar da take sifa ta zatin Allah amma ana nufin al-makhluqu min al-kalimati shi ma kun gane wannan fasar hmm to shine sai yake cewa kamar yadda ake faɗin wannan ya'ani hadha an qadarillahi wa qada'ihi hadatha ya'ku wa kama qala jalla sana'uhu kamar da Allah madauki yake cewa ne wa kana amrullahi maf'ula gani wa kana amru llahi maf'ula kaga tunda yazo da shi maf'ul maf'ul ko baya zama dole zama makhluq aikin Allah ma'ana kai lamarin Allah abin aikatawa ne to aikin Allah siffarsa da ya siffantu da ita da take tsaye a zatinsa wannan ita ce aikinsa wanda za a iya siffanta shi a ce sifatullahi ta'ala mun gane amma shi abin da aka aikata din a waje wanda muke gani a waje to shi ake ce maf'uli mun gane ko sai da kullu na shaji mana akwai bambanci tsakanin al-khalq wal makhluq wal fi'l wal maf'ul al-khalq sifar Allah ce kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ce hadha khalqullah wannan shine halittar Allah halittar Allah halittar Allah nan yana nufin makhluqin yana nufin kuma sifar in aka yi ishara zuwa ga wani abu aini a zahirin duniya kamar ka nuna sama ka ce hadha khalqullah to nan me kake nufi makhluqun lahi kake nufi amma shi khalqun in kana nufin sifa to siffar Allah ba a ganin ta tana tsaye a zatin Allah subhanahu wataala shine aikin da Allah ya aikata na halittar sama shi aikin ai ba ganin sa muke ba aikin amma abin da aka aikata shi muke gani shine makhluqi to haka nan anan ma da aka ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam ai wa maf'uluhu wa makhluquhu min kalimatihi kun fakana Allah ta kun gane ne wannan shi ma wannan ta ɓangaren abinda malam tabari ya kawo daga katada wannan abubuwan kenan to abinda ya sa na tsaya mana a nan akwai shubuhohi da kuma makamanta ba na gaya mana lokacin da muke tattaunawa akan al-muhkamul mutashabi cewa insha Allah mun zo wannan wurin zamu tattauna ta yadda kiristoci suka yi amfani da ambatan kalma a nan su sai suka fassara da Allah maɗauki a nan yake cewa domin ina faɗan a nan ne saboda su ma sun yi ishara zuwa ga alƙur'ani da ba ƙur'ani suka ambata ba da mun shiga cikin littafansu amma za mu tsaya iya abin da suka faɗa ne domin waɗanda suka iya larabci daga cikinsu da kuma ma wanda ba wanda suka karanta na fassara sun ce ai gashi nan Allah da kuka yarda da shi ko musulmi a cikin alƙur'ani ya faɗa cewa an yi wa bu- maryam bushara da kalma kalman nan kuma aka kira ta isa ɗan maryam don haka ashe kenan sai suka ce su a fassara su kalman nan abin da ake nufi da kalma juzu'i ne ɓangare ne na allah shi yasa ma har yace wa ruhun minhu kun gane wannan su abin da kiristoci suke cewa kenan ruhun da aka ce minhu daga gare shi sai suka ɗau min ɗin nan mai ce ce ibtida'iyya ko tabi'idiyya wani juz'i ne na Allah kenan shi ma annabi Isa sai suka ce ashe ko dan Allah ne kun ga wannan menene bin mutashabih da barin muhkam to za mu dan leka waɗannan abubuwan yanzu ku dan bi mu a hankali daga cikin abubuwan da malamai suka ambata dangane da na farko kafin komai ya kamata mu ji al'ayat al-muhkama ayoyi waɗanda babu shubuha a cikinsu ba mutu shabihat ba daga cikin alƙur'ani wanda suke tabbatar da bashariyatu isa alaihi salatu wasalam bashar cewa shi bashar ne cewa shi menene dan adam ne mutum ne daga jinsin mutum yake ba aljini bane ba mala'ika bane ballantana ya zama dan Allah ballantana ya zama Allah duk waɗannan babu amma shi mutum ne nasoshi don me yasa za mu yi magana akan alkur'ani domin su kiristocin su suka yi amfani da qur'ani suka ce ai gashi nan an faɗi kalma to tunda an faɗi kalma sai mu ce eh an faɗi kalma amma in ba ku karɓi fassarar mu da me ake nufi da kalmar ba to ku zo mu ji ayoyi daban-daban da suke bayyana ainihin wane ne annabi isa sai mu dawo mu ce muku to ga in dai kun yarda da wannan ita ma gaskiya ce kuma a qur'ani to ko ku karɓa duka ko ku yi watsi da shi duka ba ruwanku da ba ruwanku da Qur'anin mu ko ku karbi fassarar da take cikin me yake nufi da kalma tunda mutashabiha ce daga ina za ku samu daga muhkam na cikin alqur'ani na bayanin me ake nufi da annabi Isa kuma wane ne shi Allah sa kun gane wannan to daga cikin ayoyi da za mu bi da suka yi magana akan annabi Isa na farko yana da kyau mu sani lafazin Isa ya zo a cikin alkur'ani ko a ce isa ibn maryam ko a ce almasih ibn maryam ya zo a cikin alkur'ani sau da talatin da biyar da wannan suna kuma a wuri a cikin talatin da biyar din nan wuri goma sha biyu ne ba a ce ibn maryam din ba ko a ce isa kawai ko almasihu kawai amma an ka hada da ambatan isa da ambatan almasihu da ambatan a ibnu maryam din a hada tare da ɗaya daga cikin waɗannan to duka sun kai 35 mun fahimci wannan wannan ɗaya kenan banda wannan kuma lafazin maryam shi kansa ya zo a cikin alkur'ani shi ma wannan adadin shi ma sau 35 ku duba wata hikima ta Allah lafazin maryam shi ma sau 35 in ka lissafa shi a wani lokaci ko a ce ita ishara zuwa ga maryam sau 35 sawa'un da lafazin maryam ko kuma a ce ita ce uwar ma'ana mahaifiyar annabi isa kamar da za mu zo mu ji wasu daga cikin misalai daga cikin waɗannan nau'o'i allah maɗauki yana cewa zalika isa ibn maryam ko qawl al-haqqi alladhi fihi yamtaru wani wurin yace al-masih ibn maryam wani wurin yace innamal masih ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu za mu zo magana akan wa ruhun minhu me ake nufi kun ga wannan duka an faɗi isa kuma an dangana shi zuwa ga maryam duk wanda aka dangana shi zuwa ga uwa da ta haife shi kuma ba mala'ika bane shi ba aljani bane shi menene shi asalin ana so a san jinsinsa sai a koma zuwa ga uwar tunda an gaya mana uwa an fahimci abin ita jinsin mece ce mutum ce mun ji yadda aka haife ta wannan yana cikin abin da zai kara maka wato ka kara fahimtar abin sai aka fara gaya mana ita uwar ma yadda aka haife ta li isbati bashariyatiha wa min wa min haythu wa min thamma kai tun daga nan kuma sai ai isbatin bashariyati dan da ta haifa mun fahimci wannan abu sannan daga cikin nau'o'in da suka zo har yanzu akwai inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi Maryam a matsayin cewa ita ce mahaifiya ga annabi isa kamar da Allah yake cewa wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina ko min ruhina waja'alnaha wabnaha wabnaha kaga wannan wabnaha yana nuna me tana da ɗa da haka dangana mata ɗan nan ya nuna ɗan nan irin jinsin ta ne ashe shi mutum ne ba Allah bane ba kuma ɗan Allah bane nau'i na uku na irin wannan dalilai faɗin Allah maɗaukaki da ya faɗi ummuhu ummuhu da za a ce mahaifiyarsa kaga cin cewa aka yi ibnaha lokacin da ake ishara zuwa gare shi nan kuma ita din ake magana a kanta sai aka ce mahaifiyar annabi isa game da allah maɗauki ke cewa mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu kun gani wa ummuhu siddiqatun ashe yana da ummu duk wanda yake da ummu kuwa min jinsi ummihi shi yasa kun ga ba taba ganin ba ka samun wani abu ya haifi wani abu jinsin wani abu daban dole irinsa zai faɗa in dabba ne dabba in mutum mutum mun gane wannan yau to haka nan kuma qaulullah ta'ala id qala Allah ya Isa ibn Maryam dhkur ni'mati alayka wa ala me walidatika ngani dole aka ce yana da walida me walida ismu fa'il ne daga walad waladat ta haihu fa hiya walidatun ita ta haife shi da haka walidatuka wadda ta haife ka yaya ubangiji za a kai masa wannan abu inda Allah ne shi ko dan Allah ne ya Allah zai rike masa irin wannan magana mun gane wannan mutum wannan daga ciki kenan daga cikin ayoyi da kuma suka yi bayanin wujuhin bashariyar isa cewa shi mutum ne kuma dan adam nau'o'i daban-daban su zuwa cikin alkur'ani akan cewa annabi isa mutum ne wanda za ka iya saka su zuwa nau'i hudu wato nassi kuru-kuru akan cewa shi dan adam ne ma'ana magana cewa maganar bashariya daga ciki za mu samu daga maganar Allah daga kuma maganar mala'iku da maganar ita maryam da kanta da ta haife shi da maganar isa da kansa da maganar hawariyu da maganar manzon sallallahu alaihi wasallam duka za mu shi da yake tabbatar da shi annabi isa mutum ne na farko bayanin albari jallat qudratuhu wanda Allah subhanahu ta'ala shi fi kowa sanin waye annabi isa ya fi kowa sanin komai kuma da ya halitta shi ya faɗa da kansa yake cewa in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il wal abdu la yakunu illa bashar ko Allah ne ya faɗa in huwa shi annabi isa da kuke ji ba wani abu bane illa abdun bawa ne shi an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il wal abdu shi ko bawa baya zama idan ba basharan ba tunda dai ba mala'ika bane jinsin sa kuma ba aljani bane abu na biyu bayanul mala'ika mala'iku da kansu sun faɗi cewa annabi isa mutum ne shi ma wannan a kafin ya san kansa Allah sun ta'ala ya ba mu labari cewa qala inna ma ana rasulu rabbiki lokacin da mala'ika zo a suratu maryam da zamu zo nan gaba insha Allah in Allah madaki ya sa mu na da rai a mala'ika da ya zo wurin maryam da take cewa ya tafi ya bata wuri saboda tana tsoron ya zo mata da wata mummunan nufi da wani mummunan nufi ko qala sai ce inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki mene gulaman zakiya ni ba wani abu bane illa manzo ne na ubangijinki li ahaba laki don in baki kyautar a baki baiwar gulaman yaro yaro ko ba a samun sa sai wani iri zakiyar kuma mai tsarki wannan kaga mala'iku ne wal gulamu la yakunu illa bashar sai ita maryam da kanta tana faɗi wadda ke ita ce mahaifiyarsa tana cewa qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni wa basharu ta bangare biyu ga gulam ga bashar ashe ta san ana samun gulamu ne idan namiji ya taba ta ita ko take cewa ya za a yi in samu da ta ina da zai zo mini bayan kuwa namiji bai taba ni ba ashe kenan namiji ne ke taba mace a samu da to wannan dan daga jinsin mai ake samu jinsin mutum in ji maryam da kanta gashi sai kuma bayaninsa da bakinsa shi kansa duk a cikin alkur'ani allah maɗauki ya ba mu labari shi kuma ina ne qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani ne nabiyya ko mene kuma waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati to kun gani nafsi shi ma wannan kuru Allah subhanahu wa ta'ala ce kala inni abdullahi cewa annabi Isa yake cewa ni abdullahi bawa ne na Allah ko sannan kuma gashi inda yake cewa wa barran bi walidati ni mai da'a ne ga mahaifiyata mahaifiyata in ji annabi isa kaga mai mahaifiya ta ina zai zama da ga Allah ta ina zai zama Allah da kansa don haka wannan ayoyi da muka ji su ne mai su ne muhkamat a wannan babi kuru-kuru suke cewa annabi isa menene mutum ne shi ba Allah bane ba dan Allah ba sannan hawariyun so hawariyo sahabban annabi isa alaihi salatu wasallam dama hawari ana nufin zababbun mutane sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma hawariyu ne kamar da ya faɗa dangane da az-zubair radiyallahu ta'ala anhu cewa kowanne annabi yana da hawari wa inna hawariya az-zubair to a cikin magana hawariyu su ma suna cewa Allah madauki yana ba mu labari idh qala al-hawariyuna ya isa ibn maryam kun ga sun dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa su ma ya isa ibn maryam ashe da su sahabbansa sun yi imani da cewa shi Allah ne da ba su faɗi wannan ba ya isa ibn maryam to ai ba zo magana ba sai suka ce hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama'i rabbuka ko ba ce ba sai abuka ba ubangijinka zai iya saukar mana da ma'ida kaɓaki mina sama'i daga sama to kaga wannan ta ɓangare biyu sun nasabta shi zuwa ga maryam sannan abu na biyu sun nasabta shi cewa shi yana da ubangiji duk wanda yake da ubangiji to ba zai zama shi kansa ubangiji ba mun ban gani abu a sannan ga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل duk mutumin da ya shaida babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya sannan kuma ya shaida cewa Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama manzo ne bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah sannan annabi isa shi ma abdullahi wa rasuluhu kun gani kuru-kuru abdullahi kuma wa rasuluhu ba zai yi ko ya zama dan allah ko ya zama allah ba sannan ya zama shine abd a wa rasul wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu to yace duk wanda yayi imani da wannan adkhalahu allah aljannata ala ma kana min al'amal allah zai shigar da shi aljanna ko ma wani irin aiki ya aikata wannan kuma bayani ne daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine aulan nas bil masih shi fi kowa kusa da annabi isa alaihi salatu wasalam kafin wani ya zama kirista saboda san annabi isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi cancantar domin shi ba mu labarin a zuwan annabi isa tun kafin kafin wato waɗannan ko kiristoci daga baya musamman na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su zo su ɗauki wani abu duk dai kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kiristanci ya zo kuma an gurɓata addinin annabi isa alaihi salatu wasalam har ya zama abin da ya zama dama ya faɗa mana ana aulan nasi bi isa ibn maryam illa annahu laysa baini wa bainahu nabi gani ni ne nafi cancanta nafi kusa da annabi isa alaihi salatu wasalam sai dai cewa babu annabi tsakanina da shi ma'ana babu wani wanda za a ce masa annabi ma'ana tun daga annabi isa alaihi salatu wasalam har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi kun bai wannan manzon yawa to kun ga waɗannan ayoyi sun nuna mana cewa lalle annabi isa alaihi salatu wasalam ayoyi muhkamat sun tabbatar da cewa shi menene shi bashar wal basharu la yakunu ilahan wa la yakunu ibna ilahin namiji kuwa dan adam ba zai zama Allah ba ba zai zama ko abin bauta ba kai ba zai zama kuma wato dan abin bauta ba ma'ana la yakunu rabban wa la yakunu ibna rabbin ba dai shine Allah ba ba kuma dan Allah ba haka idan mutum zai ce zai kafa hujja da alkur'ani kamar da kiristoci suke in suka je ƙauyukan jahilai kusan daga cikin abubuwan da suke yi a irin wannan zamani da muke ciki sukan je ƙauyuka na musulmi jahilai kuma an yi musu wani tireni irin waɗannan ayoyin duka za a je a sa su haddace da makamantan abin da yake da alaka da annabi isa alaihi salam a cikin alqur'ani sai su je su ta karanta wa mutane a ƙauyuka mutum kuma ya ji da larabci aka karanta masa sai ce a lalle kuwa sai a ce ayu yadda Allah nan ya ka sani a Qur'ani nan to haka abin yake shikenan nan da nan mutum bai sani ba sai fita daga addinin musulunci ya yadda akwai wani a ilahi ko kuma abin bauta wanda ba Allah ba ko a ce Allah ko dan Allah kamar da suke daukar Annabi Isa alaihi salatu wasallam wannan kuma ba haka bane mu koma mu karanta nassin Sa'adi kafin mu sake dawowa dan kadan bayan wani lokaci insha Allah malam sa'adi yana cewa amma dai kafin mu je ina fata kun gane zancen da muka yi me ake nufi da kalima kalima ko dai ya zama sako da Allah ya aiko ko kuma ya zama me in shi ne sako da bushara duk kauli na farko kenan ko kuma ta zama abin da ake nufi da kalmar ita ce kalmar da da ita ce aka halice shi ita ce kalmar kun fakana ku riƙe wannan fasara guda biyu to wannan kalima ɗin idan mutum ya zo ya ce abinda ake nufi da kalma shine ɓangare na zatin Allah kamar da kiristoci za su ce wa mutane ya zame da su in dai sun ɗau amfani da alkur'ani sai mu ce musu a'a wannan amfani da alkur'ani ba zai amfane su domin a cikin alkur'ani ga ayoyin birjik da suka tabbatar mana cewa annabi isa da kuke faɗa akwai inda ba a kira shi da kalmar ba kuma an ce tabbas mutum ne yana da mahaifiya da ta haife shi kuma sannan a shi ba Allah bane kuma ba dan Allah bane kuru to waɗancan ayoyin su ne muhkamat su ne masu hukunci akan wannan kalima din su za su fassara mana kalma din nan ba wani wuri ne daban daga baya za a zo a fassara wannan kalma ba akwai wata munazara ban sani in lokaci bai kure ba zan karanto mana ita lokacin da muka yi karatun wani bangare na karatu mu na minhajis sunna mun taba magana akan munazara da ta auku tsakanin baqil lani ko ko kuma ta abubakar al-baqil lani da yaje tattaunawa da kiristoci lokacin karkashin daular rumawa wani sarki na rumawa ya gayyace a turo masa shi bari mun mun gama karanta wannan da lokaci za mu ji wannan isar yadda aka tattauna kun sani ma'anar munazara tattaunawa tsakanin wani malami na musulunci da kuma malaman kiristoci da yadda abin ya gudana bari mu gani in muna da lokacin insha Allah yace yukhbiru ta'ala anna al-mala'ikata basharat maryama alaiha salam Allah yana ba da labari cewa mala'iku sun yi bushara ga maryam bi a'zami bisharatin da bushara mafi girma wa huwa ita shine kalimatullahi kalmar Allah abduhu wa rasuluhu Isa ibn Maryam wannan kada wani ya ce to ai gashi an ci gaba da kiransa kalma na'am dama tun da Allah ya kira shi kalma kai ma ko yanzu idan ka so ka ce annabi isa kalmar Allah ne ba kuskure kai ba kamar yadda ake cewa ibrahimu khalilu khalilullah ko musa kuma a ce masa kalimullah don haka musa kalim ibrahim khalil annabi isa kuma kalima wannan lakabi ne mu ɗauke shi a matsayin lakabi Allah ya sa musu amma ba a nufin wani juzu'i ne wani bangare ne na zatin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba mutum ba ya za a ya zama wani mutum ya fito daga zatinsa mun gane wannan to sai shi huwa kalimatullah abduhu wa rasuluhu isa ibn maryam summiya kalimatullah an kira shi an sa masa suna kalimatullah li'annahu kana bil kalimati min Allah wannan sa'adi ya dauki fasararwa katada da mu karanta yanzu yawwa saboda an halicce shi ne an kira shi kalma saboda an halicce shi ne daga kalmar kun li'anna halatahu kharijatun anil asbabi domin ko halin yanayinsa yadda aka samu annabi isa alaihi salatu wassalam ta fita daga sabubba ya fita daga tsarin da aka sani na sababi tsarin sababi ya yake aure haduwa miji da mata sai a samu ɗa to wannan shine sababi a ɗan adam da duk ɗan adam da za a haife shi wanda aka halicce shi banda annabi adam banda annabi isa alaihi salatu wasalam to da irin wancan tsarin aka haife shi shine a tsarin da kowa ya sani namiji ne da mace suka sadu kuma aka haife shi haka da ba haka ba to kuma wannan shi ake ce ma halitta ta bangaren sababi wannan kuwa na annabi isa alaihi salatu wasalam ya fita ya keta tsarin sababi da aka saba don me an same shi ta bangaren uwa ba a same shi ta bangaren uba ba wannan shi ne ba da waccan shubuha har kiristoci suka ce a to tunda kuwa ba shi da uba to Allah ne uban haka kiristoci suka ce to kuma yadda zaka sauwara abin su sun faɗi kalmar kawai amma yadda zaka sauwara abin kazantar ta ɓaci ba abin da zaka iya faɗa bane ko ba haka bane yawwa a ce shi yasa a wurare da yawa alqur'ani Allah madauki yake korewa mattakhadha Allahu min waladin wama kana lahu wama kana ma'ahu min ilah ko a ce kuma walam yattakhid sahibatan wala walada Allah bai riki mata ba balle da don haka wanda zai ce an gama ce da ɗa babu uba sai a ce to tunda haka ne ita ce matar Allah subhanahu wa ta'ala kiyaye bai kamata a faɗa ba to wanda zai wannan babu wanda kai shi rashin hankali sai dai idan bai bi abubuwa yadda ya kamata ba Allah kiyaye sai ce waje Allah min ayatihi Allah ya yi haka ne don ya sanya shi daga cikin ayoyinsa ayoyi ne na Allah wa ajaibu makhluqatihi da kuma abun mamaki na halittar Allah fa arsalallahu jibril alaihi salam ila maryama sai Allah ya aika mala'ika jibril zuwa maryam fa nafakha fi jaibi dir'iha sai ya yi huri a cikin ƙofar rigarta dir'in rigarta da take sawa wuyan rigar aka mata huri a ciki wanda yake wanda yake mubashara da jikinta ba lalle zama aljihu ake nufi ba jaibi yana nufin faɗin area da take jikin wato da in aka buɗe rigar kamar daga wuya za a samu zuwa cikin jiki shi ake nufi da jaibi فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك الملك الزكي فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية فكان روحانيا نشأ من مادة روحانية جمالا سعدي نعم نعم فولجت فيها سيتشقتك فولدت بني فولجت فيها أي فولجت الروح هو النفخة وأنه هو عند أكل fawalajat fi jaybi dir'iha yau sai kuma shiga jikinta jikin maryam um, fawalajat fiha tilka nafqatu zakiyatu wannan huri me wato bin nan in an ce zakiyi da zalim me yake nufi da zakiyi hmm? a'a yawa me in aka ce intelligent ake nufi wannan larabcin zamani malam yi amfani da shi akwai abin da ke ce kun san smart card ko da ake amfani da shi to wannan duk abin smart shi ake nufi da zaki shine laraba za ka suna cewa smart card shine albitaqatu azzakiyya saboda direct translation ne abin da ake nufi kenan ma'ana wannan nafha azzakiyya wannan intelligent ko smart huri da aka yi daga mala'ika tunda ai kaga ba wani abu ne da za mu ganshi mu ba huri ne daga bakin mala'ika Allah ne ya umarce shi ya hura wata iska ta ina ya hura ba mu sani ba a irin halittar mala'ika da take da ya hura sai ta shiga jikin rigar ita maryam da ta shiga sai ta shiga cikin jikinta sai ta zama cikin ɗa menene abin mamaki abin Allah Allah da ya halicci annabi Adamu an yi maganarsa shi ƙasa aka tattaro aka kwaba aka gauraya aka jujjuya aka dumulmula ta sai aka yi mutum mutumi da aka yi shi kun zauna nan sandan haka ba rai sai Allah subhanahu wa ta'ala ba da aka hura rai a jikinsa hura ku ta ko'ina zai shiga Allah ya nufi shi shiga to wanda zai sai a samu abu a same shi kuma na mai koda babu hurin ma abin zai samu to sai aka hurin ana hurawa sai rai ya shiga sai jini aka same shi a jiki yake zagayawa sai wannan ƙasa da komai sai koma tsoka ce da gudar jini da kuma wasu abubuwan Allah subhanahu ta'ala da ya bi wannan matakai ne saboda haka ya so ba dan haka ba ba tare da komai ba zai halicci annabi adam ko da bai ce daga yunku ba dan a nuna mana ai mana wa'azi akan asalin mu ne dan mu samu tawabu'u za a ce mana i annabi adam daga ƙasa aka halicce shi ba kuma ina nufin tawili bane a hakan ne daga ƙasar aka haife shi ai aka halicce shi sai aka busa masa rai da aka busa masa rai kuma sai ya tashi a matsayin ya tashi basharan sauyiya to haka nan Allah subhanahu ta'ala da ya so halittar annabi Isa shi sai samun masa uwa amma kuma uwar ba namiji ne ya taba ta ba mala'ika aka turo ya hura iska iskan nan ta shiga jikinta ta barbare ta ta zama ita ce ta haifar da wato wannan ciki da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sa kun gane wannan to shine sai ke cewa an tilka nafkha fa waladat fiha tilka an-nafkhatu adh-dhakiyyatu min dhalika al-maliki al-malaki az-zakiyyi daga wannan mala'ika shi kuma mai tsarki da zayin tsarki kenan zalin kuma shine intelligence fa ansha Allahu minha tilka ar-ruha az-zakiyya da wannan kuma huri da aka yi sai Allah ya tsirar da ya samar da tilkar ruha zakiya wancan rai shi kuma shi ma mai tsarki wani ran ran annabi isa alaihi salatu wassalam fa kana ruhaniyan nasha'a min maddatin ruhaniyatin sai zama cewa ruhani ne ma'ana spirit ne kuma aka samar da shi daga madda ita ma maddar da aka hada shi da ita aka halice shi ita ma daga huri ne asali huri ne kuma maddar da aka haɗa shi ma daga hurin da Allah subhanahu ta'ala ya sa ya ginu kuma ya zama jikin mutum kamar yadda annabi adam shi kuma jikin ƙasa ne aka hura iska wannan kuma iskar ce asalinta ta haifar da cikin kuma aka samu ɗan adam mun fahimci wannan zance to shine sai ke cewa fali hada summiya ruhullah saboda wannan dalilin ne aka kira shi ruhullah kun fahimci wannan zancen ruhun minhu da Allah maɗauki ya faɗi ai shi ma kiristoci suna amfani da shi su ce ai gashi nan an ce kuma ruhi ne mai tsarki daga gare shi ma'ana ruhi ne daga Allah to su sai suke fassara min hudin daga Allah ma'ana daga zatin Allah wani part ne wani bangare ne aka ɗauko na bangaren zatin Allah shine aka annabi isa da shi shi yasa suke jin daɗin su faɗi wannan dan su ce eh kun ga ashe dan Allah ne to mu kuma kun ga yadda Allah mai ba mu labari kamar da zai zo a suratu Maryam cewa Allah ne ya aiko mala'ika mala'ika ne ya hore kun ga ashe ba zancen zatin Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan zance kuma idan mai kiristanci har yanzu zai amfani da wa ruhun minhu ya ce ai ruhun nan ana nufin bangare ne na ruhin Allah shi ma ai zaka iya kafa masa dalili da abubuwa da yawa in maganan فنفخ فيه من روحه ne in an yi idafar ruhin ne zuwa ga Allah gashi nan a cikin suratul sajda asalin ginin dan adam shi ma Allah madake fanafakha fihi thumma sawwahu fanafakha fihi min ruhihi sannan ya daidaita shi kuma ya hura masa shi ma rai to yanzu annabi adam da aka hura masa rai shi ma sai mu ce shi ma bangare ne na Allah kun fahimci abin nan a nan kuskuren fahimta take idan baka ce annabi adam shi ma bangare ne na zatin Allah ba tunda shi ma hura huri akai a cikin jikin da aka gina na mutum mutumi daga ƙasa sai ya zama mai rai in shi ba a ce masa ɗan Allah ba to annabi isa ma ba za a ce masa ɗan Allah ba saboda kawai amfani da ruhun minhu kuma sannan in duk abin da aka ce minhu ana nufin daga zatin Allah yake to ku koma alqur'ani a suratu aljafiya to ba sai ka karanto gaba ɗaya ba Allah a karmace lokaci saboda ina son mu wasu abubuwa ɗin inda Allah madauki cewa yake cewa jami'an minhu jami'an dukkanin abin da ke cikin sammai da ƙasa yace jami'an dukkanin sa minhu to shikenan sai mu zo mu dauka duk sammai da ƙasa daga Allah suke ma'ana bangare ne na zatin Allah shikenan duk sun zama ilahi kun gane nan tan in dai minhu din nan ita za ta ba da damar kirista ya ce ruhun minhu shi ma ana nufin kenan annabi Isa daga zatin Allah yake to shikenan komai ma kenan daga Allah yake komai ma Allah ne kenan kun ga kuma wannan babu mai hankalin da zai faɗi wannan sai mai abin da Allah zai kyauta a sannan ya fali haza summiya ruhullah ruhallah don haka aka kira shi ruhin Allah sai ce wajihan fi duniya wal akhirah Allah ya sanya shi wajihi kafin mu je nan insha Allah kun fahimci matsalar da muke magana bangarori guda biyu da suke amfani da su akwai tattaunawar malamai ne da rubuce rubuce da yawa akan wannan wannan duk tambihi kawai nake ku koma cikin littafan da malamai suka yi magana akan wannan aqidun na shi'a na na na kirista da yadda suka yi kokarin su fito da su da za ku samu ɗaliban ilimi musamman su karanta littafin ibn taymiya al-jawab sahih liman baddala din al-masih ba na tsammanin an rubuta littafin da ya raddi ga aqidar kirista irin wani littafin kusa da ma ɗabi'ar ibn taymiya muna zuga shi ba dan mu ban ma cancanta mu zuga ibn taymiya ba ya fi karfin tunani Allah subhanahu ta'ala shi yayi irin waɗannan mutanen dan su hidima ga addinin Allah duk rubutun da ya zauna yayi raddi ga wata aqida to duk wani zamani da za a yi daga baya kowa ya zai rubutu akan wani abu sai ya amfani da wannan abin da ya rubuta duk mutumin da zai raddi ga shi a yanzu ba zai taɓa yiwuwa bai amfani da minhajin sunna ba kamar yadda duk mai amfani da raddi ga abin- zai- raddi ga kiristoci in dai da larabci zai ɗauko ma'lumat ɗinsa mafi yawan mutanen mu mu yanzu ba su san abin da ibn taymiya rubuta a wannan littafin ba an fi bin rubuce rubucen su dida ta- su zakir naik da sauransu saboda da saukin samu da turanci suke in kana so ka ga inda aka yi isti'salin waɗannan masalolin da larabci da ka'idoji kuma tun da su larabawa ne kiristocin zamanin su su suka rubuta maganganu na shubuhohi suka aika wa ibn taymiya suka ce gashi nan a littafin ku an ce kaza gashi nan a littafin ku an ce kaza sai da ya bi waɗannan abubuwan daki daki daki ya warware su zare da abawa sala sala ya ajiye wannan akidun ba inda suka je haka mutum yana son ya fa'idanta ya koma irin waɗancan littafai akwai kuma dai wasu da dama da aka rubuta akan wannan a mu kar- mu karasa wannan ayar sai ya zama inda dama mu je mu ga waccan irin munazara din za ta yi mana amfani sai ce wajihan fi duniya wal akhirah Allah maɗauki ya sanya annabi Isa ya zama mai daraja ne shi fi duniya wal akhirah nemi mana wannan ayar a wajihan fi duniya ta suratul jafiya dika aya ta ƙarshen shafin farkon inda eh na a wannan wajihan fi duniya wal akhirah ai lahul wajaha al azima yana da daraja mai girma fi duniya a duniya ja'alahu Allah ahada ulil azmi Allah ya sanya shi ɗaya daga cikin ulul azmi min al-mursali mun san ulul azmi daga cikin manzanni ko su biyar da waye da waye Nuhu Ibrahim Musa Isa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ashab ashab shara'i al-kibar wal atba Allah ya sanya shi ɗaya daga cikin waɗannan ulul azmi daga cikin manzanni kuma ma'abuta shari'o'i manya-manyan shari'o'i domin duk sauran annabawa da manzanni ko sun zo da shari'a to shari'unsu ba su kai shari'o'in waɗannan mutum biyar ɗin ba kuma babu mutanen da suka sha- sha wahala akan tauhidi sai waɗannan irin waɗannan mutanen guda biyar Ah, wal atba kuma wajen yawan mm, abokan wato mabiya har yanzu wa nashara Allahu lahu min adh-dhikri ma mala'a ma bayna al-mashriqi wal maghribi kuma Allah madauki ya sanya masa ambato ambatan da ya cika gabashi da yammacin duniya da shi shi ne abin da ke gaya mana jiya ko yanzu a addinai a duniya suwaye suka fi wani addini ne ya fi mabiya wajen yawa Hmm? Yawwa. wani addini ne fi yawa addinin kirista ko M- mabiyansa sun fi yawa Hmm. duk da yawa ne yawa ne dai na inna rududu ba za ka samu malamai da suka san me ake nufi da kiristancin ba a cikinsu wanda adadinsu ya kai rabin rabin rabin rabin rabin rabin musulmi wanda suka san meye kiristancin galibi abin da ake gina su a kai musamman mu yanzu shine gaba da musulunci mafi yawan kiristoci ba su san meye addinin kirista ba sai cewa dai kai ka bari ka yi musulunci musulunci abin gaba ne mu kuma da sun- da sun kula da za a bi tarihin addinai baki daya ba su da aboki irin musulmi ba su da abokin gaba irin bai hude da ya kashe musu annabi a aƙidarsu ko a aƙidarsu na ce mu ba mu yadda da wannan ba su sun yadda bai hude ya kashe annabi isa shi ma bai hude yana alfahari ya kashe annabi isa allah ya gaya mana ba a yi ba kaga mu muka fi cancantar a ce kiristoci su girmama addinin musulunci su fahimce shi su karanta amma wani abu na ta'assubi bigotry da abubuwa dai na kyama ba tare da ilimi ba ya sanya da yawa daga cikinsu wallahi an yaudare su da za su tsaya su yi karatu shi yasa za ka ga mafi yawan masu musulunta a cikin kiristoci daga cikinsu za ka samu galibi masu karatu sun fi masu karatu manya-manyan fada-fada da suka karanta abin nan addinin kiristan sosai kuma suka zo suka karanta alkur'ani za ga nan da nan cikin sauƙi sun musulunta ko kuma wanda in ba mai karatu bane wani sababi da ya jawo shi kamar yadda a cikin musulmi daga wanda yake komawa kiristanci ba za ka samu malami ba malami da ya san malanta ya san ilimin addini kar ka dauko wani jahili ba ko da yana da ya karanta wasu abubuwa na qur'ani a'a wanda ya san meye addini ya san tauhidi a ce kuma yau ya bar shi ya koma kiristanci saboda addinin kiristanci ya bayyana gare shi shine gaskiya ba za ka samu malami da wannan ba sai dai ka samu wani jahili ko wanda ya ba idan ta da wani abun duniya an ya- an man- an masa magani a kasar waje an kai shi wani wuri an gyara masa rayuwa an taimaka masa da kuɗi ya zama sumul sumul yana jin daɗi shikenan sai ce ai addinin kirista shine na taimako shine daidai amma ba intelligently a yi aiki a binciko hujja da hujja a samu wannan a, addinin kirista ya fi musulunci ba wannan dai mu kyale shi kar mu cinye lokaci a, ina jin ba za mu samu makaranta waccan munazarar ba ko to amma ayar da nake faɗa gashi wa sakhara lakum ne yawa ba wa khalaqa lakum ba wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya hore muku dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa sai ce jami'an dukkanin su minhu daga gare shi suke to in ka ce minhu din nan sai kai mata tafsiri na shubuha na bin mutashabihi ka ce min Allah ma'ana juz'un min Allah irin yadda kiristu suka ce ruhun minhu su ma suka ce ai annabi isa ruhi ne daga Allah kenan ma'ana juz'i ne na Allah to kenan duk abin da Allah ya hore mana a cikin sammai da ƙasa da bishiyoyi da sama da ruwa da teku da mu da aljanu da kowa da kowa da mala'iku duka kenan kowa Allah ne kenan wannan daidai ne don haka ruhun minhu ma a ce annabi isa bangare ne na Allah shi ma ya faɗi kun ga kenan bangaren kalima ba ta yi ba ɓangaren ruhi ma ba ta yi ba duk mun bi a kore su ta hanyar abin nan muhkamat da suka zo a cikin alkur'ani a mu koma mu ji littafin malam sa'id yace ji alahu allah mun karanta wa nashara lahu min adh-dhikri ma mala'a ma bayna al-mashriqi wal maghrib kuma allah ya yada masa ambato ambatan annabi isa wannan shine fidda mu maganar adadin mutane ko yawwa kun ga masu son annabi isa alaihi salatu wasalam a duniya a kowane zamanin yanzu sun fi yawa wannan ɗaukaka ce ga annabi isa ko da cewa su ɗin kiristoci sun ɗaukaka shi ta hanyar da bata dace ba har sun mai da shi allah ba kuma ba allah ba ne sai ce wafil akhirati haka nan a lahira wajihan allah ya sanya shi mai daraja ne inda allah a wurin allah yashfa'u shi ma zai yi ceto uswata ikhwanihi kamar yadda ‘yan uwansa annabin nabiyyi na wal mursalin annabawa da manzanni su masu kashi ne mana uswata ma'ana irin yadda kamar yadda annabawa ‘yan uwansa suka yi sai ce wa yadharu fadlahu ko wa yuzhiru fadlahu ala aktharil alamin kuma Allah yana bayyana falalarsa fi annabi Isa akan mafi yawan talikai ko halittu فلهذا كان من المقربين إلى الله ده هكذا زما إلى سكين makusanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala aqrabul khalqi ila rabbihim su ne waɗanda suke sun fi kowa a cikin halitta ta Allah kusanci zuwa ga Allah bal huwa alaihi assalam min sadatil muqarrabin kai ba ma wannan ba ba wai a ce masa yana daga ciki ba a'a yana cikin shugabanni ma a cikin muqarrabin duk inda za a nuna mutanen da suke kusanci da ubangiji to annabi isa alaihi salatu wasalam yana ciki don Allah wanda zai karanta alkur'ani ya rika jin wannan bayanan akan annabi isa ya za a yi tsammaci musulmi yana da wata gaba ga annabi isa idan dai kiristoci duk tunaninsu shine maganar gaba ko wani abu in su suna da gaba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu musulmi ɗaya da yake gaba yake ƙin annabi isa alaihi salatu wasallam bal in aka samu wani musulmi ya kyamaci annabi isa ya zama ko ya zage shi ko ya ci mutuncinsa ko ya faɗi wata magana a kan zamarar kyau to kamar yadda aka yi hukunci akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kafiri ne to haka wanda ya zagi annabi isa ma shi ma kafiri ne wannan ita ce aqidar dukkan musulmi to irin wannan abun shine ake ko wasu su kiristoci ba sa so a fahimci wannan abu kamar yadda yan shi'a ba sa so a fahimci ahlus sunna suna son ahlul bait irin wannan shine nafsin kiyasin da zaka dauko shi yasa wani wani kirista ya taɓa rubuta littafi a sunan littafin in ban manta ba na fa'idanta da muhammad ban yi hasarar annabi isa ba saboda imanin da ya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fa'idanta da shi amma kuma bai hasarar annabi isa ba ma'ana yana nan tare da annabi isa ɗinsa cewa ashe shi ma annabi ne hatta a musulunci ana girmama shi kamar yadda shi aka samu wani shi ma ɗan shi'a da ya tuba shi ma rubuta cewa ربحت الصحابة ولم أخسر أهل البيت نما نافع إدنتا دا إيماني ما دا جرم مصحبي تارد سوى كما بنيوات إيد أهل البيت با سبو دا أبو بو قد بيدا ما باوي ما سكون نيري قابني أأ تارسكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا النبي إيسى النباواني من ظنيني دون مسلمية سوسو الصحابي دا أهل البيت mutanen kirki ne duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba musu Allah ya yaba musu dole mu tattara su gaba ɗaya mu so su da haka a fito da wannan mummunan dichotomy a raba mutane a ce wanda ke son sahabbai ba ya son ahlul bait wanda ke son ahlul bait ba ya son sahabbai wannan yaudara ce ta yan shi'a babu ahlus sunna musulmin kirki sai face yana son sahabbai yana son ahlul bait yawa duk wanda zai so ahlul bait ba ya son sahabbai kamar da su shi'a suke to dama su sun fita daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kiristan da zai ce ya yarda da annabi isa ba ya san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan a kafircinsa bai musulunta ba mun gane wanda kuma zai ce ya yi imani da muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai yarda da annabi isa ba to shi ma ya koma kafirci duk yadda ka duk san ka ga manzon Allah in ka ce baka san annabi isa ka kafirta wannan shine musulunci to waɗannan abubuwan a ta nan za ku ga ashe darajar annabi isa alaihi salatu wasalam shi da sauran annabawa ma dai ba shi kadai ba idan Allah maɗauki ya kai mu gobe ma karanta wani abu na wancan munazara duk da gaskiya akwai abubuwa da dama amma kuma jibi ne darasin mu na ƙarshe ran talata ko to gurgurdan dai abin da aka samu din zamu duba inda ya dace sai mu tsaya anan insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu a abin da yake shine daidai Allah ya sare mana al'amuran mu Allah gafartawa dukkan musulmi da suka rasu marasa lafiya kuma baki ɗaya Allah ya gafa Allah ya ba su lafiya Allah biya kowa bukatun sa na alheri Allah sun ta'ala ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da natsuwa da kwanciyar hankali wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik